الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال إمام البخاري رحمه الله باب ما يكره من النياحة على الميت abinda ake kyama na alkaraha bi ma'ana ma yuhram kenan domin alkaraha huna at-tahrim jama'a kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika kaga ai ba makruhi na haiki haramun kenan al-makruh tusamma bil haram wa qala umar radiyallahu anhu da'ahunna kabarsu yabkina ala abi sulaiman su yi kuka akan abu sulaiman malam ya kun na ƙa'un matuƙar babu ɗaga murya an na ƙa'u shi ne an rafa'u domin Allah ya ce falmughirati emin gashi fa'atar na bihi na ƙa'a wancan shi ƙura ce fa'atar na bihi na ƙa'a na? sun ka ce? madalla a turabu alar ra'as madallam fa'atar na bihi na ƙa'a a gani ta sun ka tayar da ƙura ko sun ka tayar da ƙasa aulaƙala ƙatu ko kuma babu daga baki da sauti laƙalaƙa harshe kenan laƙalaƙu da zabzabu laƙalaƙu huwal lisan wa zabzabu huwal farshi والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رد مغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي اتناجى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن كذبا علي كي من قرية ليس ككذب على أحد ba irin ƙarya ba ce a kan wani wamma kai ma wani ɗan uwanka ƙarya da kai wa annabi man ka zaba alayya muta'ammidan duk wanda ya yi min ƙarya ya ce annabi ya ce kuma ya san annabi bai ce ba ban da kenan kuskure in ka ce annabi ya ce baka sani ba kamar yadda ake ja hadisai a ce annabi ya ce to wannan jahilci ya kai wannan ba cikin ba irin wannan ba akwai masu shirya hadisan ƙarya su ce annabi ya ce da su ake amma wanda yake cewa annabi ya ce hubbul wadani min al-iman jahilcin shi ne yace annabi ya ce a gane ko la yaruddu al-khaira illa ash-shaytan annabi ya ce da jahilcin mutum ne ya kai wannan
sai dai wani hadisi yace man haddatha anni hadithan yura annahu kadhib yura kaga muta'ammida kenan hadal kadhib eh yura yani muta'ammida kenan baka dai kai su wuta salafi shi salafi ya yi da sun kowane abu a kai shi wuta salafi aljannar ga da wutar gaba ga hannun da suka eh ka gane sai ka gamu na gaya maka ka gamu kana unzuru na na kata bisu sai mu ce salafi kila zuwa raka in ta bisu nura amma malam shi rahama Allah inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin kuma wa rahmati wasi'at kabar Allah zai shigar da mu aljanna kana ta samu na abun nan shi salafi so yake kowa ya shige wuta inna wa rahmati wasi'at kulli shay ko miki na wala ba wata da wuta
eh kawai sai mu haɗa ka mu gwamfa ba hotorin mu na Nijar talatin ne inda shi ga fata kai abin kai fata kowa ya tuba ya shiga aljanna sai kana fatar ka ga dai ka dai ka ga mushriki ka ga mushriki mushriki to wa rahmati wasi'at kulli shay wala yatabawwa maqadahu ya zauni mazaunin sa na wuta سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من نيح عليه يعذب ما نيح عليه duk wanda an kai ma kuka za a zabatar da shi da kukan da ake masa kuma mun yi tafsirin wannan akan cewa mutunan da ya wasici ko kuma mutunan da yake ya abin da kafiri ba yahudi ba yahudi an yi mai kuka in ya mutu ana azabtar da shi da wannan kukan da ake masa an gane ko amma ba wai alal itlaq ba a ce ka mutu an yi ma kuka muna saurar da ka mutu duk mutanen gidanku su taru su ta kuka mu ma sai mu taima kuka don eh shi salaf ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai mu kuka kuma da a ƙara قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت متى يعذب في قبره أنا ما أذاب أتكين قبرين سبيمانيها عليه دومين كوكن دا أكي مسا تابعه عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع يتي حدثنا سعيد حدثنا قتادة وقال آدم أن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه mamaci ana mai azaba da kukan mai rai a kansa in yayi wasici ko kuma in dai dama shi ba musulmi bane shi wannan ƙara mai azaba ne za a yi amma banda itilakin mutum ya mutu an yi mai kuka domin in ka ce ana mai azaba da kukan da an kai masa sai mu ce masa to wala taziru waziratu wuzira ukhra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai ka mutu an yi ma kuka mutum nawa cikin mu zai mutu ai mai kuka kenan shikenan sai ai mai wanda sai ai mai azaba ko kuma wanda yake raye bai hana irin wannan قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا باب قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يتي جيء بأبي يوم أهد أنزو دما هيفينا رانر أهد قد مثل به أن يمي مسلا أن تتري مي قبوبي حتى رفع حتى وضع بين يدي رسول الله sai an ka dora shi a gun manzo Allah gabanin manzo Allah gashi an cire kaza an cire kaza an cire kaza ka san ko irin wannan gawa ba su daɗin gani wa kada sujjiyar hauban ya an lullube shi da tufa fa zahabtu uridu an akshifa an sai ni tafi in kuranye masa in ji jabir yace in kuranye mishi fanahani kaumi sai mutane suna son ce a kada kai haka domin abin da yasa sun ka hana shi sun san in ya ga uban nan nashi haka ba zai ji daɗi ba thumma zahabtu akshifu anhu ni koma in yayi masa in gani ne menene fanahani kaumi mutane na sun ka hane ni da haka kenan in gawa dan uwanka ta yi wani mugun accident an ka gani hankalinka zai tashi a hana ka fa amar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa rufi'a sai manzo Allah ya ce to a dauke shi fa sami'a sautan sa'ihati sai manzo Allah ya ji sautin mai daga murya da kuka fa kala yace man hadhihi fa qalu an ce ibnatu amr yar amru ce aw ukhtu amr ko yar uwar amr kala yace falima tabki dan mi falima tabki dan mi take kuka tabki aw la tabki ko ta yi kukan aw la tabki ko ba ta yi kuka ba mai abkuwa ta abku koka koka ko karka koka ba ka mayar da mutumin kaga shi nan masu zaman mutuwa su ma ana gaya musu wagga ko ku zauna ko kar ku zauna ba ku dawo da shi kenan abin da an mafi kyau salafiya mutu sai mu ce ku watsa kama zalatul mala'ika tuzillu wanda mala'ika bata gushe ba tana mai inuwa mala'ika bata gushe ba tana masa inuwa biya janihatiha da fikafikanta hatta rufiya sai da an ka dauke shi kenan kukanka da rashin kukanka bai taimaka mai da komai a wurin Allah tabaraka wa ta'ala idan wani cikin mu ya mutu ai ba son mu kai ya mutu ba amma wajibi mu yi hankuri tunda wanda ya halitta shi shi ya kashe shi komai bakin cikin da zamu yi dai ba mu iya dawo da shi inda bakin cikin mu zai sa mu iya dawo da shi sai mu yi amma wanda baka iya dawo da shi to me za ka yi kowa ya san mutuwar mahaifi mutuwar mahaifiya mutuwar dan uwanka wanda kuke ko da yaushe banda mutuwar mata dan sallafi na son ya gama ta shi ta mutu yayi wata babu man laysa minna man shakkal juyuba walana in ta eh walanta a shi ba ba tawara ba su fara doke ba dadi ba sai sun fara doke ba dadi ta she ba su ne kure gidi babu laysa minna man shakkal juyuba bai tare da mu wanda ya tsage aljihunsa ko kuma hannun riga ko wani abu na rigarsa قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان حدثنا زبي زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود baya tare da mu wanda ya mari fuskashi wa shakkal juyuba ko ya tsage wato aljihunsa wa da'a yayi addu'a bi da'awal jahiliya irin addu'ar jahiliya mun ga azaba mun ga mutu mun ga mun lalace ai wanga shine gare mu mai taimaka muna ya tafi to wannan baya tare da mu bai akan sunnan mu sun shiga uku an lalace domin ka san da cewa duk lokacin da kake ganin mutum shine yake tallafa maka idan Allah ya karbe shi kai hakuri sai Allah ya kawo mai tallafa maka fiye da shi wannan al'amarin Allah duk lokacin da ake ganin ga mai taimakawa ya mutu to duniya fa duk wanda ya tafiya duk wanda ya mutu tafiya ta kai duk yanda kake ganin ake to wanda duk ya mutu wata ya ta kai ba wata tsayawa radda kan mutu ran nan wani zai yi kuɗi radda kan mutu ran nan wani zai yi aure radda kan mutu ran nan wani ya ɗaukaka ya samu matsayi a cikin ƙasa kenan me ake fasawa kawai dai mu mutu lafiya amma mutuwar mutum ba ta hana duniya dan da abin da ke nuna maka mutuwar mutum bai hana duniya ta tafi inda akwai wanda in ya mutu duniya ta tsaya da shi ne annabi amma kuma ya mutu kuma duniya tana kenan kada mutum ya samu kai shi gururi ka ganin za ka gane kuskuren wanda ga cewa shi dai yana son ya mutu ya bar 'ya'yan shi da arziki duk mai wannan tunani ya bari ka mutu gida haya ba matsala bane mutum nawa sun ka mutu ubannin mu duka da kauye su ba wanda uban shi yake nan sai kaɗan ko ba kamar na sa'a suna kauye idan mun ka zo sa'an tana yiwa ma ko da an ka kawo ka malam sa'adu garin ga sai da an karamta ma jika uku mota to amma yau malam sa'adu da gida da mata da menene ba a gode ma Allah da mota la kaga shine zaka gane cewa wai mutum ya mutu wai ya ce wai shi zai mutu ya tarar da ma iyalai ne kai aikin banza abinda a ka'ida ka mutu ka bar ma ƴaƴanka tarbiyya can su tana dama kansu ai ubanka bai tana dama ka ba ya mutu bai ma zo garin gaba kauye shi kuma ka zo na kuma Allah ya maka baiwa to amma ra'ayin eh ra'ayin cewa ka mutu ka bar ƴaƴanka duk wanda ka ga yana yin wannan ka ce mai malam mahaukaci kake a mutu a bar mutum nawa an ka bari da dukiya miliyarori amma kuma yau cikin shekara biyu uku hudu biyar ta kare menene zai tsare musu dukiyar nan shine tarbiyya ka bar da bai da tarbiyya ya je gidan mata ya je gidan rawa ya je gidan caca ya taimaki yan kokowa ya taimaki wane ne duk duke kuma ta kare yan balo kaga kenan ba ka'ida bane wai mutum ya ce ya mutu ya bar ƴaƴa ne ya wai shi yana son ya aji ya tana dama ƴaƴa ne in ka dibi sai ka dibi mafinka la'alla gida haya yake kai ka gina tana yiwa ka ma ya musu gina kuma ya riganyo ka in riganyo wanne a garin shi ya aihe ka a garin amma bai iya yi kai ne ba sai da Allah ya kawo ka kai yi mai ai ba shi ya tanada maka ba kenan ra'ayin a mutu a bar mu ƴaƴa ra'ayi na banza ne wannan a mutu a bar musu tarbiyya wanda ba za ka mutu ka bar ɗa ba yana bin mata ba za ka mutu ƙwarai kuwa ba a ƙoshi a gidansu ba sai da an ka haife shi sa'an nan ya samu yake kawa gidan a addini mutum nawa ne bai iya yi ba kai ne komai ba ko wata farilla irin ta hajjin nan sai ɗan shiga kai shi ko ɗiyar shiga kan shi kaga wannan shi ne ga nuna maka wannan Allah ya muna baiwa amma walakin na la nash'uru biha don menene ba ba wani ma uban shi ma bai sanya mai ba rayuwar shi duka ƙauye ne kun san da cewa akwai tsofaffin da har ba su taɓa shigowa mota sun ka zo garin gaba akwai akwai wallahi tsofaffin da ba su taɓa shigowa mota sun ka zo mai ba amma suna da 'ya'ya kuma Allah ya hore musu sai sai mu kenan wannan abun babu rita annabi sallallahu alaihi wa sallama sa'ad bin khawla tausayawar da manzo Allah ya masa sa'ad bin khawla shine rita tausayi da manzo Allah ya masa بن خولة قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يازب يعودني آم حجة الوداع yana zuwa ganina ban da lafiya yaratul marid kenan a lokacin hajjin ban kwana min waje in ishtadda bi domin wata cuta wadda ta tsananta gare ni fa qultu nace inni qad balaga bi min alwaja ya kai min matuƙa daga cuta wa ana zumali ni kuma gani da dukiya wala yarithuni illa ibnatun ba mai gado na sai diya daya ka san ko diya daya in ka mutu kabbarta tana canye rabin dukiyarka afa atasaddaqu bi thuluthay mali zan yi sadaka da kashi biyun dukiyata kashi uku zan raba in yi sadaka da kashi biyu in bar mata guda qala inna manzala ce la fa qultu nace bi shafar rabin fa fa qala yace la thumma qala sa nace as-sulusu sulusi wa thulufu kabir au kathir sulusin ma yayi girma ko yayi yawa innaka kai an tazara warathataka aghniya ka bar ma wato magadanka wadatattu khairun shi yafi min an tazarahum alatan daga ka bar su talakawa ya takaffafunan nasa suna miƙa tafi zuwa ga mutane at-takaffuf shine maddul kaf ila nas ka miƙa hannu zuwa ga mutum wa innaka kai dinnan lan tunfiqa nafaqatan baka ciyar da wata ciyarwa ba tabtaje biha wajh Allah wadda kana neman yardar Allah illa ujirta biha sai an baka lada hatta ma taj'alu fi fimratika har abin da zaka kawo ka sa ga bakin matarka matarka ta ci abincin da zaka nemo matarka ta ci iyalinka su ci kana da lada to wasu wannan hadisin suke gani na abar abar talaka abar 'ya'ya da wadata shi kuma wanga ya saba da fahimtar su domin wanga shi yana da dukiyar ba wai bai da dukiyar ba dama yana da abin shi kuma yanzu yana so ne duka ya ɗauke ya ba su za ka ce a'a wannan kuma ko a yanzu kaga mutum bai da lafiya ya ce zan ɗauke dukiyata duk in gina masallaci sai mace a'a wani ka sa gida uku ka ba da sulusi sauran sulusin ka bar ma magada domin kai dama yana da ba wai bai da ba ba ta ne shi kai ba فقلت نت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي za a bar ni bayan sahabbaina in rayu kuma bayan su qala yace innaka lan tukhallaf kai ba a wanzar da kai ba a jinkirtar da kai ba fa ta'mal amalan salihan ka ƙara aiki na ƙwarai illa zadda bihi darajatan wa rifa'a ba ce sai ka ƙara daraja da ɗaukaka thumma sa'annan la'allaka an tukhallafa a jinkirtar da kai hatta yan tafi abika aqwamun wasu mutane su amfanu da kai waya durra bika akharuna wasu kuma su cutu da kai tunda duk yanda mutum yake wani zai cutu da shi domin duk alkhairin da kake wani gani yake ka cutar da shi ka gane wannan shi ga nuna maka duk aiki alkhairin mutum shi wuri yana nan yana ganin kai fa ka cutar da ni Allahumma amdi li ashabi hijratuhum annabi yace Allah ka zartar ma sahabbaina hijrar da sun ka domin bayan hijira ne kuma shi sa da ya dawo makka ولا تردهم على أعقابهم كرك ما يردسوا بايان بايان لكن البعث سعد بن خولة سيدي وند يكي ما يتأنني وند يكي مرة لافية سعد بن خولة يرفي له رسول الله النبي أنا توسى يا مسا أما تبي مكة يموت مكة domin asalan su waɗanda muhajirun ba su son su yi hijira kuma su mutu a garin da sun kai hijira domin a makka yake a wannan lokaci kuma yana ganin cewa ya zai mutu a makka gidan da ya hijira ya bari shi wannan bai yi ba to wannan la shakka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunka mutu a Madina haka suke su tunda gidan da sun kai hijira ne wanda ya mutu a Makka bai so haka ba gane ko babu ma yunha anil halaqi indal musiba abinda ake hani na aske kai ko aske gashi a lokacin musiba وقال الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه يا باش الأباري قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال وجاء أبو موسى أبو موسى العشاري يا ريش اللافية وجعا ريش اللافية وغشي عليه سأنك صوم الدشي ورأسه في حجر امرأة من أهله alhali kansa yana a cinyar ɗaya daga cikin iyalansa falam ya safi an ya rudda alaihim shay'an bai iya maida musu komai falam ma afaka suna ta ihu suna ta kuka lokacin da ya farko daga suman da yayi qala yace ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullah ni fa na kubuta da wanda manzo Allah ya kubuta da shi domin inna rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari amina saliqa annabi ya kubuta daga mai daga murya lokacin da an kai kuka wal haliqa da mai aske gashi washaqa da mai tsage tufafinta domin musiba kun san da cewa a lokacin da wani ya mutu har hayan masu wanga abu akai akwai masu haya na'am su ɗauko wasu mutane don su yi kuka a biya su kuma su tsage jikinsu su tsage eh, tufafinsu a biya su to annabi ya kubuta daga wannan babun laysa minna man darabal hududa baya tare da sunnan mu bai akan addinin mu bai tare da mu duk wanda ya bugi fuskar shi قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسعود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود باي تاري دمو وندا يا بوجي فسكش وشق الجيوب ويتاجي واتو الجهنسا wada'a da da'awar jahiliya ko yayi addu'a irin addu'ar jahiliya mun ga azaba mun ga musiba mun ga bane mun lalace da sauransu wannan sai lokacin jahiliya babu ma yunha min alwayli an yi hani daga cewa musiba wa da'awar jahiliya da kuma addu'a irin ta jahiliya inda musiba lokacin musiba قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش أنا عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال يتي قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم يتي ليس منا من ضرب الخدود بايا أكن سنة مو دو وندا يبوجي واتو كل تكنسا ليس منا ما لم يسمي تعريفي أكنسا ليس من سنتنا ليس من سنتنا وسنتي آه ليس منا أنه ليس منا إنن wato a bar shi nan nususul wa'd nususul wa'id ne ba su ba su ba su abin ba su ba su ba su salafi ba su abin su dai dan ƙara gefe ko dan ƙara gefe salafi da zafi in ka hana su balon nan kuma sai su hana sai su bata wani aiki duwar hakan ne in ka kore su daga nan in sun je gidajen da suke ma sai sun kakkarya su gwamma su zo su yi muna balon na ya fi su kare gidajen mutane in gane ko wato ana barin shi yace akan nusus ne na wa'id la yahtaju ila tafsir in ji ba'd ulama ko kace laysa min sunnatina ko kace laysa min ahli millatina ko kace a wannan wa'idi ne an kai mai tsanani tunda in baka zama tare da annabi ba ka zama tare da shaitan باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن wanda zai zauna a wurin wata musiba wanda za a gane lallewa ne yana cikin bakin ciki ala hadathana muhammad ibn al-muthanna ala hadathana abdul wahhab ala sami'tu yahya ala akhbaratni amra ala tace sami'tu aisha radhiyallahu anha qala tace lamma jaa an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lokacin da labari ya zo wa annabi na qatala bin haritha da ja'far da ibn rawaha a yakin mu'ta ko jalasa yu'rafu fihi al-huzn annabi da ya zauna kowa sai da ya gane annabi yana cikin bakin ciki wa ana anzuru min sa'ir al-bab ina kallo daga kofar daki daki yayi ya kofa yana kallon manzo Allah gayi can zaune yana yayi zaman nan mai bakin ciki ma'ana sa'ir al-bab shine shaqq al-bab inda kofa ta dan tsage inda ake ganin mutum فأتاه رجل سيوني متن يزو مسا فقال يتي إن نساء جعفر للي مات جعفر بن أبي طالب وذكر بكاءهن يتي سنة جن سنة تربك كوكا فأمره أن ينهاهن سيما زالة جيك أمر تيسو سبري فذهب يتفي ثم أتاه الثانية سيزو ميتبي فلم يطعنه بصيمة آبا وقال سيما زالة إنهاهن كهنيسو فأتاه الثالثة يزو من ذا الله تأكو قال يتي والله غلبنا يا رسول الله والله من ذا الله سر غلبنا سر جايم يا من ذا الله با با mun gaya musu magana ba su fa za amat annahu qala sai amra tarre ya ce war manzo Allah ya ce fahfu fi afwahihim turab in ka je ɗauki ƙasa ka watsa musu zuba musu ƙasa wa qultu nace argama Allahu anfaka sai ce nace Allah ya turmuzar da hancinka lam tafa'al ma amaraka rasulullah abinda manzo Allah ce ka kwashi ƙasa ka zuba musu sai ba kai ba Allah ya turmuzar da hancinka wannan kuma kalma ce wadda laraba suke faɗa ba su addu'ar muni ga mutum kamar sakilatka ummuka aqra halqa raghima anfuka kun gane ko ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم baka bar manzo Allah ba min al'ana daga wahala domin ka wahaltar da manzo Allah ka je ka dawo ka je ka dawo manzo Allah ce kai je kai kaza kenan ka dami manzo Allah ana cikin bakin ciki ko ka dami manzo Allah ala hadathana amru bin ali qala hadathana muhammad bin fadail hadathana asim al-ahwal an anas radiyallahu anhu qala qanata rasulullah manzo Allah yayi al-qunut shahran wata guda hina qatala al-qurra lokacin da an ka kashe waɗannan alƙurra kama ra'aitu rasulullah hazina huznan qattu ashadda min ban taba ganin manzo Allah yayi bakin ciki ba inda lokacin da an ka kashe waɗannan ƙurra kaga kenan ina kuce hina qutila alqurra eh hina rasul huznan qattu ashadda min sai ce mi bayan ashadda minhu akwai wani abai kara
katana ku kace hmm? hina قتل القراء لوكتين ده انك كشي ودنا مكرنت فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط اشد kaga wannan yana nuna cewa idan labarin wata mutuwa ta zo maka kai bakin ciki babu laifi akan wannan bakin cikin da kai domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan babu man lam yuzhir huznahu inda musiba wanda bai bayyana bakin ciki ba lokacin musiba wa qala muhammad bin ka'b al-qurabi aljaza'ul qawlu sayyi'u menene ake ce ma jaza shine magana mai muni damuwa wa dhannu sayyi da kuma zato mai muni wa qala yaqub alayhi salam inna ma ashku bathi wa huzni na mika ga Allah kaga kenan muna da abu biyu ko dai ka bayyana bakin cikin ko ka bar bakin cikin ka zuwa ga Allah قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لأبي طلحة ونيارنا أبو طلحة يا إيش اللافية wannan shakawa ba wai shakawa ta irin inda duka ji an ce ishtaka to abu biyu yake ɗauka ko dai mutum ya kai ƙara ko kuma mutum ya yi rashin lafiya to nan rashin lafiya ne ƙala ce famata sai yaron ya mutu wannan yaron kuma shine can Abu Umayr ma fa'alan nabai wanda wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi shi ma yaron ya koma gefe yana bakin ciki sai Annabi ya ce ma ya Aba Umayr ma fa'alan nabai dan tsuntsu gare shi yana wasa da tsuntsun shi kaga nan al-hajar fil fath a wannan hadisin na abu umair ma fa'ala nugair sai da ya hidda fa'ida wajen 60 daga ciki akwai alkunyar wanda ba a taɓa yi ma aihuwa ba dan yaro ne karami daga ciki akwai ya halitta wasa da tsuntsu ba a kashe ba in gane ko to wannan abu umair shine ya mutu wa abu talha ta kharijun alhali abu talha ya fita bainan falamma ra'at imra'atuhu annahu qad mata lokacin da matarsa ta ga yaro ya mutu hayya a shay'an sai ta tanada mai abubuwa wa nahatu wa nahatu fi janibil bayt sai ta dauki gawar dan ta aje gefen gida gefen daki falamma ja abu talha lokacin da abu talha ya zo kala sai ce kaifal gulam ya yaron yake kuwa dan ya hita ya san da yaro bai da lafiya kala tace kada hada atnafsuhu ai ran shi ta kwanta ya samu natsuwa wa arju an yakuna qad istarah kaga mina ke cewa tauriya kenan qaribun zahirun ghairu murad ba'idun khafiyun huwa al murad kaga wa arju an yakuna qad istarah tana nufin ina kaunar ya huta wurin ubangijinsa shi kuma yana tsammanin ya huta ya samu lafiya kamar yadda ga Hausa in mutum ya mutu marar lafiya sai a ce ciwo ya ƙare kaga sai ka zaci cewa ya warke sa'an nan ko ya mutu wa zanna abu talha annaha sadiqa shi abu talha bai fahimci lamirin ba yana tsammanin gaskiyar magana yaron ya warke qala sai ce fa bata sai ya kwana abu talha ya kwana da matar shi falamma asbaha ihtasala lokacin sahiya yayi wanka wannan shine yake nuna muna kuma laisa bilazim mutum ya sadu da iyalai ya tashi ya wanka laisa bilazim kana saduwa da iyalanka cikin dare ka yin kwana ka yi alwala ka kwanta wanka ba salafi ba ka yi ba sai ka yi alwala ka kwanta wanka in ba ka yi alwala ba kuma ka kwanta to kuma a kai dai muke tambaya a san kasa akwai mazajen dare malam usmanu akwai mazajen dare ruhubanul layl fursanun nahar eh kasan mazaje suna da malam sadu sai Allah ya san su ke mazaje da nan sai Allah ya san su ko ba gama eh falamma arada an yakhruja ka duba fa tun dare yazo yayi abin da yayi yana nufin fita da safe a alamatu annahu qad mata kaga man lam yuzhir huznahu inda al-musiba kaga wagga mata inda mata salafi ce tun bai zo ba tun bai zo ba da waya ma za ta yanzu wata mata ko dan ciye kai ta jiya kana can inda kake sai ta harzuka ka wallahi ban da lafiya zo ka kai ni likita to balantana ɗanka ya mutu ba ka nan azaba kenan ba ka duba ka ga ya mutu amma duk da hakan nan wannan ya kamata wannan darasin a ba mata su wata mata da kaga ta lekonin ta babu lafiya sai ranka ya ɓaci to ya gaba da kaga ta bugo maka to ranka zai ɓaci malam musulmi domin abin da za ta daga tsegumi sai wata shakawa an yi kaza an yi kaza ko kuma daga tsegumi sai babu gishiri babu mai shinkafa ta ƙare wata shinkafa kama ta sati ma tana nan sai ta ce kun ba ta ƙarin ba take ta yi kusan ƙarewa ya bari ta ƙarin mana da Allah Allah da ya bada ita zai kawo wata amma sai ta har zuƙa maka lisahi da sati guda tana shinkafan mu ta ƙare ko gaza ya ƙare yau babu abinci fa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya salla tare da manzo Allah ثم أخبر النبي يبقى على النبي صلى الله عليه وسلم labari bima kana minhuma abin da ya kasance nasu na jiya yace wallahi jiya na zo gida an na zauna na yi komi kuma bayan hakan nan kuma yanzu gashi fa qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la Allah an yubarika lakum fi laylatikum Allah zai sa albarka cikin daren qala sufyan fa qala rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin mutanen madina ce fara aitu lahuma sab'ata auladin ni gansu suna da 'ya'ya tis'a kai 'ya'ya tara kulluhum qad qara'u alqur'ana yanzu da Allah ko cikin ma an kace kana da 'ya'ya me yasa yake ganin wannan da cijo malamin salafi yake alfahari yana da 'ya'ya da jikoki waɗanda suke makaranta alqur'ani ko ina ya zauna kadiba ka gani da abin gashi na ta'addanci sai ka je ce har har Mahmudu Gumi ba ma har da ci bane ba yayin shi ba ma har da ta bane to me amfani har da ba ta da amfani a gani tis'ata auladin qad qara'ul qur'an ya'ya tara dukkan su makaranta kaga gida yayi albarka gida mai albarka kenan wanda gidan da babu jahilci a cikin shi wannan shi ga nuna maka madalla ga sanin Allah ai babun asabru inda sadamatul ula babe kenan haƙuri ana yin shi wurin banka farko lokacin ka an ka naushe ka naushin farko an ka doke ka doka farko wa qala umar radiyallahu anhu ni'mal idlani wa ni'mal ilawa ma dalla da idlani da kuma alawa guda biyu al-idlani wal alawa alladhina idza sazu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika wato humul muhtadun kaga anan akwai al'idilani wato al'idilani sune al-mathalani kenan al'alawa shi kuma alawa ma ya ta'allaqu ala al-ba'id ba'da tamam al-haml kenan wato ta inda Allah yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim kaga wa rahma wa ulaika kuma humul muhtadun wa qaluhu ta'ala wasta'inu bis sabri was salah ku nemi taimako da hakuri da kuma yin sallah wa inna hala kabiratun illa al khashi'in domin sallah abu ce mai wahala sai akan waɗanda suke al khashi'in masu kankantar da kai قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى حقولي أنا ينسى لوكتين بقم فرقو لوكتين دا أنك لو شيك سيكتي تنايا حقولي أما لوكتين دا ككي هري kaggaza daga baya ka ce na yi haƙuri shi kuma sunan shi al'ajaz gajiyawa dai kai ka nemi fansa baka samu ba amma yanzu nan kayi kayi an yi ma ka hankura shine sadamatul ula babin ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam inna bika lamahzunun mu rabuwa da kai muna bakin ciki وقال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين إدو تنا هواي ويحزن القلب كما زوجتها تنا بقين أما ولا نقول إلا ما يرضى الرب قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا يحيى بن حسان حدثنا قريش هو بن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم mun shiga a gun manza Allah ala abi sayfil qaini wa kana dhi'ran li ibrahim alayhi salam abi sayf al qain ma'ana qain shine al haddad makeri kuma ya zamo abokin shayarwa ne ga ibrahim sun sha nono guda fa akaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibrahim sai manzo Allah ya karbi ibrahim fa qabbalahu wa shammahu ya sumbance shi kuma ya shanshane shi ثم دخلنا عليه بعد ذلك اليوم sai mun ka shiga gunsa bayan wannan yini wa Ibrahim ya judu bi nafsi alhali lokacin Ibrahim rayuwar shi tana neman fita in ka ji an ce jada bi nafsihi kenan yana ɗaukar rai wa ja'alat aina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tadrifani sai idanun manzo Allah suna yin hawaye wa qala lahu Abdurrahman bin Auf sai Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ce wa anta ya rasulullah ya manzo Allah hadda kai fa qala yace yabna Auf innaha rahma ya kai da'au wannan wajin kai ne thumma atba'aha bi ukhra sai anna Allah ya biyo ta da wata eh samun shi alkhairi ne rishin shi kuma alkhairi ne wa qala sallallahu alaihi wasallama yace innal ayna tadma idanu na hawaye wal qalba yahzan zuciya tana bakin ciki wala naqulu illa ma yarda rabbuna amma ba mu faɗin komai sai abin da zai yardar da ubangijinmu wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun mu rabuwa da kai ya Ibrahim muna bakin ciki rawahu Musa an Sulaiman ibn Mughira an Thabit an Anas radiyallahu anhu an Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga Annabi alaihi salatu wassalam bai bar ƴaƴa maza ba da ya bar ƴaƴa maza da me kake gani Allah na da hikima Allah na da hikima hikimar Allah annabta ba a gadonta inda ya bar ‘ya'ya da tana yi wa wani abu ya tsullo a ce ai gado annabta zai kuma lanabi ya ba'adi Allah ya kashe ‘ya'yan shi duka maza duka maza ba gabaninsa zai bar mace guda ɗaya ita ma tsakanin shi da shi wata shida kuma ita ma ta wuce da sai a ce to wanga shine gado da yanzu waɗanga masu firatar dalla da za su ce ai ba abubakar yadda ce ba dan annabi yadda ce to sai Allah ya sa bai da tsan hikimar Allah ce fa to bari ya bar ku ya gani ni za ku ci kuma kuma duk da hakan nan sai da sun kace kai mutum da kake gani wannan karamin musiba bane azaba wata azaba ce mai zaman kanta cikin mutane gane ko babun albukaw indal marid nan za mu tashi insha Allah mu samu muslim ko babu guda mu بسم الله الرحمن الرحيم قال إمام مسلم رحمه الله